إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ashirin da biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ko ashirin da biyar miladiya ga mu a wannan fada ta mai martaba a lamdogona Alhaji Umar Abdulkadir Abdulsalam MNIM kuma tare da shi a babban masallacinsa a wannan gari na Akko don isar da nasiha da ziyara ta zumunci ga mutanen wannan gari masu albarka. ina amfani da wannan dama kafin je ko ina ina mika wa mai martaba lamdogona da shi da al'ummarsa da jama'arsa ta'aziyya ta rasuwar ubanmu jagoranmu mai masaukin bakinmu marigayi alhaji abdulkadir abdulsalam lamdogona wanda mun sha haduwa da shi a nan ina zuwa kofar gidan nan da na gan shi sai sai na ji wani abu a zuciyata sai na cina cewa lallai duniya ba tsoro shi ina tuna lokacin da yake fitowa yana cire mu a nan ƙofar masallaci ya riga mu zuwa da kuma lokacin da muke shiga cikin gida tare da shi da nasihohi da ya ce mana da kuma lale mara ba da karɓar da ya ta yi yau ga shi baya na yana cikin kabari ya riga mu gidan gaskiya ya Allah ka yafe masa Allah ka sa da aljanna Allah Ubangiji ka sa albarka akan abin da ya bari. Alhamdulillah ya bar baya mai kyau ga yau lam guna da ya gaje shi alhaji Umar Abdulkadir Islam. Allah ya dora masa wannan nauyi da wannan wahala da wannan amana ta kulawa da wannan al'umma. Muna fatan Allah ya riko da hannunsa. Allah ya masa jagora Allah ya ce da shi gaba Allah kuma ya sa dalilin samun ci gaba da ɗaukakan wannan lardi ne gaba daya duk abin da za mu yi na wa'azi da faɗakarwa muna fatan Allah ya kai kabarin dattijan nan a matsayinsa shi ne mutum na farko da ya fara gayyata mu ya karɓe mu a wannan gari muna muku ta'aziyya da sunan al'ummar musulmi na duniya gaba ɗaya kuma muna addu'a wannan watan Allah Ubangiji ya karɓi addu'a. ku yi haƙuri yanzu lokaci ne na azumi akwai gajiya mutane suna buƙatar su ɗan huta ana jiran a sha ruwa ƙarfin jiki ya dawo to amma dai muna cikin masallaci ne ba mu da damuwa zan ɗan ɗauki lokaci kaɗan ba mai tsawo ba bayan mu nemi izini ga shi mai martaba lambda guda mun dan yi 'yan nasihu da wasu 'yan kalmomi da za su yi mana amfani insha Allah kafin la'asar insha Allah saboda mu hau hanyar koma gida a yau abin da nake so na faɗakar da mu wasu abubuwa ne masu muhimmanci da suke taimakawa wajen gina ɗan adam kuma su mai da shi ɗan adam ɗin ya zama cikakken mutum mai kima da daraja a wajen 'yan uwansa mutane mai kima da daraja a wajen Allahu tabaraka ta'ala duk wanda ya kiyaye waɗannan gabobi da zan faɗa insha Allah ta'ala yayi wa kansa shimfiɗa mai kyau kuma ana kyauta zancen zai yi rayuwa mai kyau zai rabu da mutane lafiya zai gamu da Allah lami lafiya abu na farko a cikinsu shine riko da gaskiya a cikin mu'amala riko da gaskiya tsakaninka da Allah riko da gaskiya a kasuwarka riko da gaskiya a ofishinka riko da gaskiya tsakaninka da iyalinka da 'ya'yanka riko da gaskiya a cikin duk wani sha'ani naka karka tashi tutar babu babu a nan duniya babu a lahira khasirar duniya wal akhira zalika huwa al-khusran mubin jama'a Allah ya halicci sammai ne da kasai gaba ɗaya da gaskiya Allah ya halicci waɗannan sammai bai gairi amadin tarawnaha babu madogara ba fila ba wani abin da ya tokare sama guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai duba masallacin da muke ciki sai da aka masa kwalliya da kariya da filoli manya-manya aka zuba rodi da suminti da dutse saboda ya dauki nauyin abin da za a dora masa amma duba Allah ya zo halittar sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har ta shida ta bakwai ko kara ɗaya ko tsinke ɗaya ko rodi ɗaya ko siminti ɗaya ko dutse ɗaya ko katako ɗaya ko itace ɗaya ko ni babu kawai ya ce sama ta tsaya a kan gaskiya haka ya zo halittar ƙasai guda bakwai su ma akan gaskiya Allah ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma ba mu halicci sammai da kasai ba da abin da ke tsakanin su ba da wasa da wargi Allah bai halicce su ba sai da gaskiya kuma ba su tsaya ba ba su rikito ba saboda gaskiyar ubangiji Allah ya umarci mutane أمر الناس أن يبنوا حياتهم على الحق سجن رأيوس أكن جسجا فلا يقول إلا حقا kada mutum ya faɗi wani abu sai gaskiya wala ya amalu illa haƙa kada su aikata komai sai gaskiya gaskiya tana da daɗin faɗa amma tana da wahalan aikatawa yau da mun riƙe gaskiya jama'a da da yawa cikin wahalhalun da muke ciki da mun samu sauƙi kuma mun huta yana daga cikin damuwarmu a yau shine mun kasa yin gaskiya mun kasa riko da gaskiya mun kasa mutunta umarnin Allah tabaraka ta'ala akan wannan gaskiya din mun kama ƙarya mun kama son zuciya mun kama cin amana mun da yaudara ita ce sana'a kowa burinsa yaya zai yi kuda rashin gaskiya ne zai yi kawai bukatarsa ta duniya ta biya masa to ya za a mu zauna lafiya yaya za mu saka a bakinmu mu ji ɗanɗanon da muke so yaya za mu saka a kafaɗanmu mu ji daɗin tsumman da muka saka kuma yaya Allah ba zai jarrabe mu da wasu azzalumai mun fi su ƙarfi a ido amma kuma sun fi mu ƙarfi sun hana mu bacci sun hana mu sakat saboda rashin gaskiya yau duk wanda zai shiga gidansa sai ya saka sakata saboda rashin gaskiyar mu yau duk wanda zai ajiye motarsa sai ya kule ta saboda rashin gaskiyar mu yau duk wanda zai zo masallaci da takalminsa mai tsada masallaci ɗakin Allah wallahi sai ya rike kayansa a hannu saboda rashin gaskiyar mu yau waya da muke amfani da ita muna kaf kaf muna kaffa kaffa kana ajiye ta kana dawowa za ka neme ta garasa in ka shiga kasuwannin mu haka ne in ka je ofisoshinmu na gwamnati ba gaskiya mu'amalolinmu da jami'an tsaronmu ba gaskiya mu yanmu talakawa ba gaskiya da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu ba gaskiya wai wani yaro suna hira da abokanan sai ce ka wallahi babanmu mugun magarici ne subhanallah halawati abu ya baci kaga ya girmama shi yace babanmu yace amma mugun magareci wani ya kira ubansa a waya yaron wannan zamani ne sai yake gaya wani a kusa da shi ya ce yanzu bari zan kira shi zan ce ya mana kaza ya mana kaza za ka ji ƙaryar da zai mana ubansa alaji na gajiya ya gida ya haƙuri alhamdulillah mamanmu ne ba ta da lafiya za mu kai ta asibiti ba mai a mota kuma babu kudin ganin likita sai mutumin ne ya ce ni ba da kudi sai ya ga abokin sai ce gari gari ku ya ce yana da shi attajiri ne mawadaci ne mai rufin asiri ne mai kadarori ne amma ya lalata rayuwarsa da yi wa 'ya'yansa ƙarya da yi wa matarsa ƙarya me yasa na buga muku wannan misali idan har mutuncin ka ya zuba a cikin gidanka ɗanka da ka haifa baya ganin ka da daraja yana lissafa ka cikin matsari ta yi kaya asara an tambayi na na aisha ta ba da labari تتشي ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب باب وتدبيئة دا النبي كي نعمتا با دبيئة دا من ذا الله بايا سنتا إرن كريا النبي بايا سن كريا النبي بايا سو أمسا كريا تتشي مومنا دولة لشي مومن سن ألين سن إن كان سن زمن لا فيها لشي هركا مسا كريا yace tace ƙarya kuwa a lokacinmu duk wanda ya aikata wani abu makamancin wannan to kafin aje ko ina hatta yuhdisa tauba yana tuba ya koma ga Allah amma mu yau ƙarya ita ce abincin da wasu mu suke ci da sha kanta ƙariya ita ce abin hawansa ƙariya ita ce kujerarsa ƙarya da ita yake duk abin da zai yi har ma ce yake a yi waye yake gaskiya yanzu in ka ce za ka ci gaskiya ai sai ka mutu yanzu haka wasu ke faɗa wai duk wanda ya ce zai yi gaskiya wai lalacewar mu ta kai ba a ce ai yanzu ka ce za ka yi gaskiya sai dai ka mutu da yunwa da haka ƙarya ta zama halal an mele ita kofa ta bude manzo Allah yana cewa yatbu al-mu'minu ala al-khisal al-khilal kullaha illa al-khiyanata wal kadhib mu'mini yana sabawa da dabi'u duka mu'mini mai imani yana sabawa da dabi'u duka amma banda ha'inci banda ƙarya duk inda mai imani yake baka ganin sai na ha'inci kuma ka rubuta ka ajiye duk inda ka ga mutum yana cin amana yana ha'inci to wannan ba mumini ba ne sannan kuma mumini baya ginuwa akan ƙarya ya rayu yana yin ƙarya wai a ce ya saba makareci ne to ba mumini ba ne an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakunu almu'minu jabana mu'mini zai zama matsoraci yace kwarai kuwa za a samu mutum mai imani yana tsoro aka ce a yakunu almu'minu bakhila mu'mini mai imani zai iya zamantowa mai rowa halana shi zai iya yiwa yanayi ya sa ya zama yana rowa ko ya yi rowa aka ce a yakunul mu'minu kaddaba zai iya yi wa mumini ya zama makareci kalala annabi ya ce a'a mumini bai zai zama makareci ba ina gaya maka ne malam idan har ka san ɗabi'ar ka ce ƙarya ka je ka gaggauta tuba don ƙarya ba sana'ar mutanen kirki ba don ƙarya ba ɗabi'a da halin mutanen ƙwarai ba ne musulunci ya mana wasiya da mu dasa gaskiya a gidajenmu mu dasa gaskiya a zukatan 'ya'yanmu har su tashi su girma akan gaskiya sun saba a cikin maganganunsu sun saba a cikin ma'amalolinsu da amalolinsu wannan gaba ta farko kenan sai abu da biyu amana duk wanda ya rike amana zai zama mutum mai cika a cikin al'umma wanda baya cin amana zai samu matsayi da daraja a wajen mutane da matsayi da daraja a wajen Allah amana duk wanda ya ci ta sai ta cinye shi a cikin jahannama. amana duk wanda ya cozarta amana wallahi bai zai gama da duniya lafiya ba idan muna son zaman lafiya musifantu da wannan amanar sai mu samu matsayi a wajen mutane ku samu matsayi a wajen Allah tabaraka ta'ala duk wanda ya ci amana baya mutuwa haka kawai wai ya sullube ya mutu ya tafi wallahi kafin ya mutu sai amana nan ta ci shi a duniya amana nan ko na matarka ne na aure ka ci amanan nan ku ko ta gona ce da aka baka ka cinye amanan nan ku ko ajiya aka baka ka cinye ko hakkin wani aka baka ka danne Allah baya barin amana ta tafi a banza manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati gaba ɗayan ku dukkan ku annabi bai ware kowa ba dukkan gaba ɗaya masu kiwo ne kuma sai Allah ya tambaye ku akan kiwon da ya dora mu fal imam shugaba ra'in mai kiwo ne duk wani shugaban mutane bai da bambanci da bafulatani dan ju'ai da aka ba shi shanu aka ba shi sanda aka ce ka je ka kula da waɗannan dabbobi kar ka bari ɗaya ta bata kar ka bari yunwa ya kama ɗaya kar ka bari kishirwa ya kashe ɗaya kar ka bari ɗaya ta shiga ruwa ta salwanta kar ka bari wasu sai mata ta'addanci haka duk wanda yake shugaba ne na mutane jagoran mutane limamin masallaci mai unguwa dagaci sarki mai daraja daya mai daraja kaza shugabanninmu na 'yan siyasa da na sojoji da na 'yan sanda malamai masu wa'azi masu da'awa masu faɗaɗar da mutane shugaban tasha shugaban kasuwa shugaban manoma shugaban 'yan kalari shugaban komawa ya duk wanda yake shugaba ne wallahi sai Allah ya tambaye shi akan shugabancin da ya dora masa shugabancin farko da za a fara tambayan ka shine na matarka da yayanka in ka kai labari kuma sai a fito waje والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته mutum mai kiwo ne akan iyalinsa kuma wallahi sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da ya bashi kai ita ma matar aure ba a kyale ta ba wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iya wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha mace matar aure mai kiwo ce a gidan miji hajiya da aka aure ki inna da aka aure ki goggo da aka aure ki binta da aka miki aure maryam ko mero ko maryam ko ma wace ce da aka miki aure wallahi kiwo Allah ya baki a gidan aurenki kuma sai Allah ya tambaye ki kai ba ita kaɗai ba alhadimu mai sharan gida direban gida mai wanke-wanke mai bayan fulawa mai ɗan aike waye-waye yaron gida shi ma kiwo Allah ya bashi fi mali sayyidihi akan dukiyar mai gidansa wa huwa mas'ulul arra'i yace kuma sai Allah ya tambaye shi annabi yace ku saurara dukkan ku kowa mai kiwo ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da ya dora masa ɗan uwana amana da kuke gani amana da kuke gani tana da nauyi tana da wahala farilla ce da Allah ya saukar da ita a bayan ƙasa Allah ce inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya bijirar da amana ga sammai da kasai suka gagara ɗauka su da yake sun san girman amana duba girman sama duka ta ce ya Allah ba zan iya ɗaukar amana ba duba girman kasai duka suka ce ya Allah ba zan iya ɗaukar amana ba dan adam mutum ya zo ya ce ni na ji na gani wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula samari matasa ku sani cewa rayuwarku amana ce kuma wallahi sai Allah ya tambaye ku akan amanar da ya dora mu kar ku lalata samartakan ku ku ci amanan iyayenku ku shiga hakkin iyayenku ku shiga hakkin abokanan zaman ku ku cuci yan garin ku da yan kasar ku kai kai kadai inda za ka rike amanar da Allah dora maka ta ka zama mutumin kirki sai mutane biliyoyi ba miliyoyi ba su zo su amfana da kai amma yayin da ka turata amana ka lalace ka yi wa kanka asara ka yi wa iyayenka asara ka yi wa mutanen garin ku asara kaɗan daga cikin cin amana kenan kai mutuwa ta wulaganci da tozarta ka mai da kanka ɗan shaye-shaye tun daga taba wiwi duk abin da ake zuƙa kana zuƙarta ka lalata hukunka ka lalata hantarka ka lalata ƙwaƙwalwarka kana cikin mutunci ka mai da kanka mara mutunci kana rayuwa irin ta dabbobi irin ta ma'aukata da gangan ka mai da kanka mahaukaci ba ka da bambanci da mahaukaci mai cin kashi mahaukaci mai shan ruwan gwada saboda gata ya maka yawa saboda ka yi noma ka samu kuɗi bari ka yi wa Allah sakayya ka je ka rinka sayan tabar wiwi da ƙwaya kana sha kuma kana sayarwa wallahi wannan cin amanar Allah ne kuma wallahi wallahi samari matasa ina shaida muku wallahi Allah bai zai bar ku ba sai ya tambaye ku ku kula ku gyara rayuwarku duk ɗan da ya sa ubansa kuka shi ma sai ya yi kuka a gaban Allah ranar tashin kiyama duk wanda ya dauki makami aka koya mai ta'addanci saboda biyan bukatarsa da duniya ka ci amanar iyaye ka ci amanar Allah ka ci amanar shari'a kuma Allah bai zai barka ba kuma ka sani duk wanda ya ci amana tana makale ne a gadon bayansa ko mun dadewa ko mun jimawa wallahi wallahi sai ya bayyana a rayuwarka sai ka ɗanɗana kudarka ina maka nasiha kafin da na sani ta faɗa gare ka yau abin da yake damun yaran matasanmu shi ne rashin riko da amana ta Allah su zama mutanen kwarai muna musulmi muna cikin musulmi iyayenmu musulmi kakanninmu musulmi danginmu musulmi mun gwaji kunya mun gaji mutunci mun gaji sani ya kamata amma mu bari wata muguwar ɗabi'a wata al'adar da ba mu saba da ita ba ta shigo mana a koya mana fada na dabanci da zubar da jini da kaɗe-kaɗe da raye-raye wai yaro yau mutumin ƙauye idan ya je noman wake ya samu kuɗi sai ce zai ƙara aure daga ƙarin auren nan sai je ga yuto baci a cin wasu ko a garinsu ya ɗebe ɗan ribar waken da ya samu ya je ba mawaƙa ya ga yuto yan iskar gari a sha taba a sha wiwi ai duk abin da za a yi sannan kuma a wasa ta kuba a sare na sara sakayyar da za a yi wa Allah kenan a gayyato 'yan mata 'ya'yan mukallanmu Allah ya isa ƙananan yara yau 'yan mata da za ka gani ake lalata ƙaramar yarinya yi shekara sha shida sha bakwai ko wayewa ma ba ta ba ita budurcin ma ba ta saba shigansa ba amma an yaudare ta an shigar da ita wannan layi na shakiyanci shi daman namiji in dai zai ga mace a gemansa to lokacin yake nuna kazarkazardansa da karsashinsa tun daga mace a gefe ita ma kuma in dai akwai maza kuma akwai dan shede akwai dan kudin kashewa suka ce shede magani jalago to za ta yi duk abin da ake so abin tausayi tarbiyyar mu ta lalace daga nan kuma an shigo mana da fada an shigo mana da gaba an shigo mana da kiyayya alhalin uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya jihar mu ɗaya al'umman mu ɗaya sun juyar da kai kana ɗabi'antuwa irin inyamurin inugu irin kabila na akure ko anambra kana jihar gombe ka ɗauko wata tarbiyya wanda ba ta gaba ba ka da sisi ba ka da hanyar sisi dan sisin da ka samu mai banka bi Allah ka gayyato wa kanka bala'i da tsiya a nan za ka kashe kuɗi to yanzu wannan kai da ka lalata rayuwarka kam aka baka kwaya ka sha kai matashi da ka ci amanar iyayenka aka baka adda ka rike yanzu kai ne nan gaba za ka zama gwamnan jihar ku kai ne wata rana za ka zama sanata kai ne za ka zama ɗan majalisa kai ne za ka zama sarki kai ne za ka zama sheikh kai ne za ka zama wani kasurgumin ɗan kasuwa kai ne za ka zama wani mutum mai amfani a cikin al'umma wallahi ka kashe rayuwarka tun yanzu me yasa sun kashe kwakwalwar taka da kwaya sun koya maka rashin tausayi tunda baka da tausayi a nan faɗan unguwa ma kana sare kafaɗan wani yanzu kai ne za a baka shugabancin local government ko na state government ko dan majalisa baka da tausayi ai sun cire maka tausayi hanyar da za ka yi shugabanci ma gaba ɗaya you totally disqualified yourself ka rusa kanka baka bi hanyar ba haka mutum zai kare a rayuwarsa ko dai gadi ko zama a gindin bishiya ko sace-sace ko ya zama kattikin 'yan caca ko kuma duk abin da aka kawo na sata shi zai je saya a boye ba albarka in ya tuna yarintarsa ya yi ta'addi ya yi barna yanzu kwanan nan ya labai wani yaro ya zo mana duka shekaran jiya cikin 'ya'yanku na lokal gamban ɗan mu na aku idan same mu a masallaci ce malam babu barnar da ban yi ba ya ce yau shekara ta takwas a gidan kurkuku magani na fito malam na kasa samun kwanciyar hankali ya ce malam na yi kuka na yi kuka na yi kuka ina son tuba mutanen unguwarmu sun iya yarda duk inda na je na zauna sai a tashi a wuri idan na bi wuri sai a bi kadu don ana tsammanin in akwai wata 'yar akuya to za a iya neman ta a rasa in na zauna a wuri in dai akwai waya a ajiye to za a iya neman waya na a rasa amma ba da ni amma har yanzu da wannan abin suke gani na kuma ni na tuba amma ba su san na tuba ba malam ya zan yi ina neman shawara ina son aure ban san yarinyar da zan je in nema aure a unguwar ba dan da an zo bincike za a ce kar ku ba shi da kar ku ba shi biya saboda mashayi ne barawo ne ba san manatu ba in bar garinmu ba ni da ko kuɗin motar da zan tsallaka na bar garinmu in dawo masallaci shi ma in na zauna duk wanda ya zauna ko zikiri mutum yake yana yana leƙa ne wala haka yace yace ya taɓa sace wayar mai tafsirin unguwarsu ma malamin da ya zo yana tafsiri ya ce muna zaune ana tafsiri an ɗauka ni tsoron Allah ya kawo ni ko wayar malamin da ke nema shi ma malamin wai ya ɗauka tun da tafsiri yake ya ɗauka komai sai ne ya jona wayar ta jaji kana kallon mutane a nan ka sa wayar ka a baya tana bayan kawai tana caji ya ce haka na zagaya na sace ta a gabana malamin nan kamar zai zubar da hawaye ya ja aya ya ja hadisi amma waya kam tana aljihu da ya ce abin tausayi malam abin da ya dame ni ya ce ya ce malamin ne yanzu haka ya mutu ya ce kuma ni ba san iya zuwa gidansa in ce ni na sace wa ba kuma har yau ba sani ba amma ni ina kallon sa ni na san ni na sace ya ce malam ya zan yin tuba ya ce akwai wani mutum wata rana duk wannan ku ji wannan kisan ya ku samari matasa saboda duk yaron da ya lalata rayuwarsa wallahi sai ya da na sani yace wani mutum wata rana dan kasuwa ne iya jarinsa kenan dila ne ya dan kaya haka shi ma bashi ya dauko yace nayi kwanci kwanci na fake shi na kwashi dilan nan gaba daya na kaita na karyar da ita na soke kudin aljihuna na dawo wurin da ni ake cikiyar kayan ya ce na ga mutumin nan ya shiga damuwa ko kudin mota da zai koma ƙauye su dawo ya ce malam wani abu yana damuna ya ce ƙwaya dai kam bai san ta adadin nawa ya sha ba amma yanzu ga sharbi a hannunsa shi fa ya dawo na Allah ne shi tuwa tuwalan akwai masifar da in ka je ka jawo kanka ko da bayan ka tuba kafin ka ɗauki seti za ka dare yanzu wannan yaro in dai ba rabu Allah ya masa ba in ba a ci sa'a ba sai ya koma ruwa ya koma can inda abokanansa za su fi karɓarsa ya ce saran mutane ko ba san adadin nan kuka tsara ba to yara ne mala yanzu duk inda kaga yaro matashi da adda a shimfiɗa a dogon wandonsa adda ƙugunsa da wuka haka kurin ga can wurin yaƙi sambisa kun yi ku tafi wallahi ga wancan dajin na birnin gwari ana ta kwashe mutane kun yi guje ga can tsakanin arzikin sakwata zamfara kyabbe ina ne katsina shema wane ne ga can jarumai a can suna cikin daji suna rike da makami ku taimaka mana ku je ku buga da su amma kun zauna mana cikin gari kun hana mu makwalwar ruwa da zarar mun ga ka wuce anguwa sai ka ji ana cewa to kowa ya farka ba mun ga wani ya wuce ta nan ba mamaki yau da daddare za a yi sata a unguwar nan in jami'an tsaro suka shigo unguwa suna neman marasa gaskiya kawai daman kai za a ce sai a ce a yana gida yana nan kuwa daman kai in an same ka an samu gani ba yaya za ka lalata rayuwarka da irin wannan ɗabi'u marasa kyau kuma ku sani wallahi malamai ne masu wa'azin nan su ne gatan ku su ne mutuncin ku su ne za su kira ku ba sa tsoron ku su gaya muku gaskiya to an raba ku da masallaci yau samari ba sa zuwa masallaci an raba ku da wurin wa'azi an haɗa ku da gurin mai hukuma da mandula da mai kiɗa da waka kuna cika a filin ƙwallo wajen taron kallon kwallo da musu da jayayya da faɗan kalare da faɗan ƙabilanci faɗan unguwa da unguwa faɗan ƙauye da ƙauye muna nan talauci ya tunkari ƙasarmu da lardinmu ga ƙasar noma amma ba manoma ga ruwan noma yana ambaliya yana kashe mutane amma yunwa ma tana ta kashe mutane ba ƙwaƙwalwa saboda masu ƙwaƙwalwar da za su shiga gonan an lalata tunaninsu da shan kwaya an nuna musu san banza kayan wani kake gani shi kake sha'awa dare ɗaya mutum kawai ya rikide ya ce wasu ya zan mai arziki wallahi gariya kake yi wani yana hawa mota mai tsada wai ka ce wai kai ma ita za ka rinka hawa gariya kake to wannan cin amana samari matasa suna kan yinta mu yi ƙoƙari mu gyara mu zama mutanen kirki mu zama masu amana mu faranta wa iyayenmu yalla mai shekarun jiya mun je gidajen correctional centers billiri tula can labarin bai da daɗi ranka yi daidai ku ne iyayen ƙasa muna muku addu'a Allah ya riko da hannunku amma in aka karanta muku bayanin da ke cikin gidajen kaso ‘ya'yanmu matasa da suke ɗaure a wannan gidajen abin da ya baka tsoro wallahi kuma majoricin su mafi rinjayen su duk masu sallah ne amma wannan ƙwaya ta kashe shi wannan kalare ya halakar da shi wannan an sare kunnensa ba kunne wannan hannunsa rabi an cire wannan yana ɗingishi ya yi baƙi kirin yana ɗoyi sabulun wanka wallahi bai ci me ya kawo ka ɓarawon abagi ne ne ran agwagi agwagwa gashi ta kawo ka kurkuku za ka shekara bakwai a kan agwagwar da ba ta wuce dubu biyar da ɗari biyar ba kai fa ɗan sane ne a kasuwa waye ubanka malam buba na unguwar gabar kai fa rikicin siyasa muka yi mun je mun kona mashinan wani ne da gidan wani mun kashe wasu ina wanda ka yi rikicin don shi baya nan bai ma san kana nan ina ubanka yana can gida ya makance baya iya fita wa yake ci da ku bashi dabaru uba ya haifi ɗa saurayi matashi lafiyayye wanda zai iya zuwa gona ya yi aikin ƙarfi ko ya yi a caɓa ko ya yi direbanci ko ya tuka mota ko ya yi ko ya yi ko ya yi amma yaro ya lalata zuciyarsa da son zuciya ya bar ubansa ubanka zai mutu da bakin cikinka me amfaninka ba ka iya ɗaukar nauyin kwanon masaran ubanka me amfaninka ba za ka iya turmin zani guda ɗaya wa uwarka a shekara ɗaya ba me amfaninka ɗanwarka budurwa ta kai lokacin aure an zo an ɗaga an zo an ɗaga an zo an ɗaga ka san me yasa ake ɗagawa gadon katako da ubanka zai siya a kai mata a rufa mata asiri bai da hali da haka ɗaga auren ake ta yi wani tsohon ma addu'a yake Allah ya kashe shi kafin auren don ya huta in ya mutu ai kwasan yadda za ku auren da ya ko kai kana ina kana kurkuku shekara nawa za ka yi an yanka maka shekara goma sha uku a lokacin da babanka yake tsananin bukatarka kai kuma kana can kana cin sarga lokacin da mahaifiyarka hawan jini ya danne ta ba ta iya komai ba ta iya cin abincin komai suga ya kama ubanka ya kama mahaifiyarka ba abincin kowane irin abinci ke ci ba ba su da ɗan da zai je nemo musu abin da za su ci sha don Allah samari irin wannan rayuwar ita kuke so mu zo mu ta yi haka kuran a zo a ɗebe ku a kori kura wai za ku je ku kai farmaki da kai bara za mu yi fada da abin nan wallahi ran kai da abin da ya bamu tsoro ƙauyuka ne nan muka bi wajen guda nawa cikin ƙauyukan mu na akun nan ƙauyen gari kaza samarin gari kaza ba su isa su tsallaka su shiga nan gurin ba gida da gida ba wani kwari ne ya raba tsakaninsu wani titi ne kuma duk suna da auratayya a tsakaninsu ƙauyen gari kaza suna faɗa da ƙauyen kaza wasu ma ma da nisa tsakaninsu me yi dalilin faɗa wai kawai an zo fati an zo kaza an zo kaza don Allah mai girma ciyaman local government kai mun san kana da addini kana son Allah kai ka gayyato wannan wa'azi alfarmar da zaka mana a akwa local government don Allah ranka da dai ka haramta yin fatin nan da ake a ƙauyukan mu na akwai ka dakatar da shi kana da wannan damar wallahi mun ji labarin da baka ji ba duk rikici da kashe-kashen da ake a ƙauyukan mu da rikici-rikici da ake wallahi malam yaro ne da ya fara noman rani ya dan yi noman albasa ya dan yi noman masarar rani ya dan yi noma waken soya ya dan yi kaza duk gasu nan muna gani a ƙauyukan akwai wuraren da sun fara noman rani sun gane da yaro ya samu kuɗi kawai sai je gayyato a faci sai ya ɗebo samari ya ba su baya sai ce in yan ƙauye kaza su zo a kaza wallahi wannan fatin ne shi yake ja fadace fadace ku dakatar da shi ku ce gwamnati ta kafa doka an daina yin sai mun ga zaman lafiya ya samu tukunna kuma duk yaron da muka kama shi yana wani fati ya ga yato yan kada kada da rere ya kai kashe kashe to sai mun boye shi an neme shi an rasa ba shi kadai ba da shi da tsohonsa da tsohuwarsa ma gaba ɗaya za a neme su a rasa me dalili wallahi malam ba faɗa bane akan aya ko hadisi ko yin kungiyar addini me dalili ba wai wani faɗa ne na wani abu ko ba kula ta ni ba washe ba babu kurin shakiyanci ne kurin yara ne suka dan fara samun kuɗi amma ba wayewa ba ilimi kawai yaro da ya ga ya fara dan samun kuɗi ya ya murje wani wakensa ya kaɗe barkwanansa wata naira miliyan sha biyar ta zo sai ya fara jin ya fi ƙarfin kowa sai ya yi gayya ya taron biki ya kira abokanan gaba da masoya a haɗuwa ita bugawa kawai muna fatan ran kai daɗe za ka taimaka mana ka bayar da umarni a matsayinka na oga kwata-kwata gaba ɗaya a wannan local government ɗin mu dai a yi mana wannan alfarma a dakatar da bacin nan kamar yadda an dakatar a wasu garuruka to wallahi abin yana nan na son yana nan yana tafiya saboda mu ƙauyukan ne suka gaya mana suka ce su daina in gwamnati in mai girma ciyawan zai taimaka ya ce a daina fatin nan to su sun gode iyaye dattawa masu furfura wani makaho ne da sanda ma ya zo wajen wa'azin ya ce malam aka zo aka ja mana fada a ƙauyukan nan aka zo aka bunka mana wuta ni ina zan je ba ni da kafar da zan tsallaka kwari ba ni da idon da zai tafiya su kuma yaran ba hankali ba don Allah ya ku samari matasa mu yi ƙoƙari mu gyara mu yi ƙoƙari mu kiyaye a lokacin da ake so mu zama wayayyu mu nemi arzikinmu na abin da za mu ci mu sha mu yi karatunmu na zamani in Allah ya ba mu dama mu shiga kasuwa mu yi sana'a jihar Gombe jiha ce mai albarka wallahi tallahi ban san adadin dan adam da yake shigowa daga nan har Kano har Sokoto har ƙarshen Najeriya tirilolin da suke shigowa jihar Gombe su zo su ɗebi kayan abinci su fita da shi su je samu arziki ba za su lissafu ba amma yaron mu ya zo ya zauna yana ɗaukan addawa yana faɗar siyasa ko yana faɗar fadi mutane nawa suke zuwa mana cirani mutum ya baro wata jiha ya taɓo nan cirani mutane nawa suka yi arziki a nan ku faruhi ne wake kawai a Najeriya waken da kuke ciyar da state-state nawa kuke ciyarwa wake waken jihar Gombe kawai waken ku fa daban ne fa ce wannan na Gombe ne tsawon shekara gaba daya ana zuwa sayan wake wajen ku ba wata rana da wata kasuwa za ta ci a wata local government a jihar Gombe ba ce akwai triloli da za su tafi Lagos triloli da za su tafi Kano triloli da za su je Jigawa triloli za su je kaza ana ta ɗiban arziki Allah ya muku arziki amma kuma mun suka ce mun bari samarin mu suna lalacewa wannan shine sakamakon da zamu yi ubangiji tabaraka ta'ala a mu waye kuma ku ne za ku zama shugabannin siyasar nan gaba in kuka bari yan kwaya suka lalata ku da kwaya sai an zo gari gaba ɗaya ana neman wani saurayi da zai zama ciyaman local government ko ya zama kansila ko ya zama dan majalisa duk babu dan duk kun zama yan kwaya to babu to wa zai je zaɓi dan kwaya ka zama dan kalare dan fada ka kashe rayuwarka aure ma wallahi sai ya gagare ka kauyen ku aure sai ya gagare ka kauyen muna muku fata alheri muna muku addu'a waɗannan su ne abubuwa guda uku da na so yi mana nasiha a kan saboda yanayi na azumi ko muna kan hanya ga kuma lamdo a gwana da kuma shi mai girma shaman na local government suna zaune bai kamata mu jinkirce su ba insha Allah na sa akwai uzurruka da suka dakatar wani abu da nake so na gaya muku wannan bawan Allah mai girma ciya mu lokacin gan shine sababin zuwan wannan karatun mun haɗu da shi a wata munasaba a ce malam duk yadda ake ciki bana sai ka zo bana sai ka zo masallacin mu kamala karatu kai haƙuri wallahi gashi nan dan program din mu ya cika sosai to kuma ya da daman nan sune zo ne taziya saboda rasul da aka yi ga shi ne martaba mu ta haduwa da shi ba da sunan gaisuwa da taziya ce to bari mu zo kan kai dai muna muka addu'a Allah ba ka ladan Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya ba ku courage da karfin gwiwa da za ku jagoranci wannan al'umma ku samar wannan ƙasa da wannan jiha ci gaba barin dakata ana insha Allah saboda yanayi na lokaci kafin mu bada abin magana gare ku dan ku dan tofa abin da za ku kofa sai kuma mu addu'a ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته